بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم نعم حمد المدلزون جد أكلاهم فتتعلم فهل فليتقى رجلة لم يغلق لجل السيد إذا ما نويتها والشتاء الشفيع هي الأرض والبرد وتعزم لك الإتقاء لتجرع مما جنيت فيرمي كالحرير وليلتي ترعاء فتذكرت رحمة الله بلدي شعور ولي أن انتهت لقاء وعلى الرجاء والهوج بالتنج والعوج والرجاء هداء فإلى تأت عند أرجع عن الطاعة واستأثرت بها الأقوياء إن لله رحمة وأعاك الناس منه كرحمة الضعفاء فتكون رجع عند من طلب الزوج فكالعود تسبق الأرجاء لا تقل حاسدا لجهرك هذا أكبر نهله ونهل هذا مستقى من الأمل للبر فقد يسكت الشمار لا تاو وبحب النبي يفكر الله ففي حبه الرنا والهدى يا نبي الهدى استغاثة من فيما برت بهذه الهيباء يدعي الرد وهو يامر بالسوء ومن أن تثبت الربداء أي الرد يسره منه وتربي يتمن الكرى وكيف كراء ليس شعري أذاك منه بذنب أبوه والمتيمين هزاء إن يكن إن ذل فيه الذريات فقد عز داءة الجداء
كيف يسراد بالذنب كله بعد وليس شرك الجميل جلاء هذه عند إنتي وأنت بديدي أنت يعطى عليك في القلب داء اللهم صل على سيدنا محمد بن الآتي بما أبلك ولها سبل ما سبق ناصر لهك بالحق وآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
نعم حمد المدلزون masu dawo ma tafiyar dare inda ka ce sun gore wa gibba surahun نعم kashin nan na surahun wato tafiyar su da نعم suka yi tafiyar tasu da suka yi da dare nan نعم wato wanda suka tafi suka yi a mujin juna wanda suke masu idlaji kenan wanda suke masu tafiya karshen nan na dare din idan suka tashi yanzu a su ta yi ayi ce a ashe duk wannan tsawon da zai dun mutum ya ji a cikin dare ai to sai sun tafi sun yi idlaji amma sai kana baya kaga ai tafiya an ka tashi kuma sai ka tafiya ta ta yi maka yawa ai sai ya ce gaba man ta hallafa ne dawo kai jinkiri ma kawai ya isa man ta hallafa wanda ya jinki wanda ta hallafa wanda aka bari a baya wanda aka bashi a baya ne wani tashi ma kawai ya ga jinkirin da ya aka bashi da wannan ma kawai ya yi shi musiba rahilatu نعم رحلة ka ce tafiya ce لم يزل wanda bai gushe ba يبندني السيف wanda zafi rufan lijini ka ce yana yana tsare sani نعم idan ma na idan na na na na nuke ta والكتاب ko shi ta'o da sanyi duk gaba ɗayan su wannan kowane daga cikin su ne sai su zama suna hana ni. wato ko shi tafiya ce idan na tashi in lokacin sanyi ne na ga cewa muka ɗayan tafi sai in ce ka wannan tafiya ba ƙaramin mai yawa ba ce in ma lokacin sanyi sanyi ne shi kuma za a shi ma haka zafi ko ko kuma sanyi kowane daga ciki nuna min cewa tafiyar nawa ba ya ta yi ba يتقي بر وجزية Ah, tafiyar nan na fuska ta نعم yadda shi yana siyaya nan na alharra zafi kullum zai nan gajin fuska ta ina tattarewa zafi nake shi Yanzu kuma lokacin sanyi ne shi ma ana fiya ya tsake fuskar ta shi ma da sanyi kullum ce sanyi nake ji.
وقد أزع Yalla zan yi ta kawo. Amma kuma ga ciki yayuwa ya ya gaji ya gaji da ni ko kuma ya ya wala da ni min laza daga hotel laza. Domin ban yi wani gaje ba ana nan gaje ina je na sa hotel laza ku ai. Idan da ban kiyaye wannan ba wani gaje ko zai yi da rana ai ko hotel laza ta.
نعم Duk ذرع na kunta ta zar'an a wajen a wajen hannu na'am da maganin su ga abin da na kasa wato ba zan iya komai ba ayo mi wani na zai zama kamar ɗari mai tsanani ne wa lailati dare na kuma sarhawu ita zama ita kuma da rawa mai tsayin duhu ce ta na'am wa kada kartu rahmatan amma fa duk wannan fa sai na tuna rahamar Allah ba bishuru a sai sai kin fuska ya zo da fuska ta annan tahatu ka wucewa duk inda manufa ta nufa ma ko ina ne ma dai tunda dai akwai rahamar Allah ma ni ba komai a gaba na
na'am fa ala harajau a tunda haka ne sai na nan na ce a raja'a kenan ko raja'u na'am raja'u yake na'am to shikenan sai a raja'u kauna ana alaha sai nan na ce na'am wal khawfu bi da alhauku da kuma tsoro sai nan na ce bil kalbi a zuciyata na'am wal hauku wa raja'u daraja ne ifa'u ifa'u ka cewa bibiya ta tabbatar da haubi da tsoro wa raga da kuma kauna ko Na'am.
yake yana cikin haɓarin haubi wa raga kenan tunda tana rahamar Allah na'am Mm.
na tahi ya ga abokina la tasa kada kai kada kai baki su ba inda ufat ne sai da hadi na'am idan ana idan ku da uku kenan ko da uska yawa idan kada wannan da ana ta'ati ga barin ta'ar Allah Na'am.
wato kai ka kaza abubuwa da sunan da ya kamata kai duk ka kaza to kada kai da rage ciki saboda wannan wasasarar ko biyar masu ƙarfi su kuma sun fi fito da hada wannan abu sun samu dama sun yi sai ko mai rauni da ta gaza to kada ku ji tsoron wannan abu inna lillahi a san cewa rahama tana nan ga Allah mana wa haqqun nasi min mafi cikin mutane kuma minu da- daga Allah da rahama da rahama Rawa na ake shi ne mafi cikin ko? Wani ka zama kai mara rawa shi kenan to kada ka kada ka manta da wannan mala. Da Allah ji barauna na yake kul yake tuwa da.
fawqatil urj Masu ƙarfi ba zan ji sun shi shi. Tabka bil urji inda mun kalu bil zaudi.
na'am Tabka ka wanzu fil urj a cikin gurgunta wato kana nan a matsayin gurgunka inda mun qalabil zawji nan ga biyo wannan na azo da rakuma lokacin da rakuma su biyowa sai ka ka tabbata a cikin gurgun ta ka fil auji ka ji kula arjawo ai guragu tana tana da gaya bil auda a cikin biyowa kuma aka tayi za a dawo domin muka duba halin da zariya lokacin da aka tafi a lokacin da ake bari a baya ko amma da aka tafi ba a zai gari da annabi da soyayya annabi kuma duk wani tafi a gaba ko dabba ta zama jiki ma hazira ce a wannan me yasa mun yasa biya ne a yasa mun bata ita duk abin da kinka zakin da shine a baya amma kuma ga zai ta tsere mana to ka san kai ma tun da akwai soyayya tare da kai kai ma duk wannan ranar naka zai tashi wannan tashi dawowa a tashi za a za a ganka a gaba za ta kula hatu da sai dai abin da za ka faɗa kada ka zama mai hasara ne ga waninka haza azmaran na halu Na'am.
ka ce wannan dabino ga ya ya ya wani hali a bawa duka dabino na ta zama tunanin niya wato ta zama mutu ya ya ba kenan ta zama tunanin niya na'am wato ta yi irin duhu ɗin ne kenan na'am ta mutu kai dai kawai abin da ba a so kenan kawai kada ka hasara ga ɗan uwanka kawai barka kada mu ce faɗa ka eh kada ka faɗa ka na'am wa ati bil mustadai kai dai ka zo domin ka ɗayi wato ka dinga hangen aikin wani kenan min amal kai dai ka zo da abin da yake abin iko daga aikin alheri kai abin da ake so ka zo da shi kenan na'am fa kana yusil istimaran ata'u domin ana yawa al'ata'u ruwa ne yawa yusufu yake sanar da al'asar ku kuma da ya zuba kewa ba wani ruwan yawa ake bukata ba mai albarka ake nema wani ruwan ba zai zuba ana ta neman ruwan kuma yi duk ayyukan zama biyu zama kuka kasa samun da kuma na ba a ya yi zai na kenan ko tana sai dai bilbi ta dai sai aiki wanda yake na iko wanda za ta samu gurgurin iko ga ake so ba wai aikin yawa yawa ba ba shi ne mai yawan ba fa bi hubbil mujib ka ji da abin da ake jita ma da zan annabi ne fa bi radan la ka nemi yarda Allah ya hujjar nabi da san annabi kawai fi hubbihi domin a cikin san annabi arda a nan yadda da Allah take a nan ke son ma take ba wai ma aiki bane mala ya nabiyal huda ya annabin shari'a astigataka eh sun shiga ga da wani wai ku jasa eh ma'ana yana nufin mafuli ne wanda an shafi fa'ilin sa ma'ana a jirgin su ga sa mulhufi ne ka amsawa neman sun shiga ga wato neman taimako na mulhufin wanda yake abin rufewa da bukata na'am ajarrat da halihil hauba'u Na'am.
wanda alhauba'u bukata ko kuma yawan zunubai Allah na tutar da halihi da halinsa ba zai iya komai ba yana neman yin shiga daga wajen ka yadda il hubba shi kuma mutumin nan yana da awai ka ji ba ma zan bane da awai ko yake yi wa ya murbi da shi kuma kullum yana horo da aiki mummuna umalli an ka tuka ragaba'u wa zai lamunce min a ce a ragaba'u ababen kwaɗayin lara na ta a ce ta zama gaskiya da abin da muke yi a ce kuma yanzu ya tabbata ayi hubbin fiku minhu wani irin so ne yake inganta ni da gare shi wannan mutum wa darji kaga yana yi kamar yana magana ne nan ya koma iltifati kenan da ka kalli ne yadda ilahu bawa ya amurda su ko malli wani lamun tunan an ta zuka da ba'u to kuma yake ayi yadda ne so ya muna ka ga mai yana magana mutakalimi ne yanzu kuma ya koma magana iya dole kenan na'am to sai ne wani wasu ne yanzu ne yake inganta mini da gare shi wannan mutum waɗarfi alhali ga su gani na ya Wasilun.
kuma ya ga ya koma kuma da dole kuma ya koma kuma zuwa wani wasilun lil kara kada yi alhali gani na mai sadawa yanzu kara da bakon mace na waɗai fukara wadai buga sai kuma ga shi wato hayalin gara'u sai kuma mai gani ya koya shi bayan da za a yi bacci koya shi yana gani ya yi tafiri sai kyan nemo sani na a za ka min uzun zan yau tsananka abin da na samu dinnan rashin ganinka dinnan rashin rashin ɗaukuka dinnan bilma na ne da ban nuna yanzu wannan ya zama da girman zunubi na ne an wuzuzul sai ya nuna hijabi ko kuma rabon wanda suke albatai ya nuna ne waɗanda suke mutanen kirki ne ya zama hijabi ya zama wannan rabon wanda yake mai nuni tsanani ne a kuma abokin ya rabo ne ya zama rabon nasu suna da yawa ne suka suka samu wannan abu su ne a rabon nasu ne ya wuce nawa
iya kun uzun zillafi idan ya zama zai da girman zunubi dajewa ta ta saboda zunubi na ne ko kuma da tsayaka ya zama karyar ganin naka saboda girman zunubi na ne a kar azada a kalbi a dawaye to ina son in gaya maka cewa wannan cutar ta buwaye da a kalbi cikin zuciya ta wato ma'ana ta fi karfin cikin zuciya ta ina neman a ɗauke min wannan cutar ta da nasu kan azada a dawaye magani eh wannan maganin ya buwaye wannan cikin zuciya ba zai ba ta bayan da maganin da zai na kaifa ya da jami kalmar da hijjin Na.
ta yaya zuciyar wanda yake kanka zai zama ya tsaka da zambi da zunubi kuma wala hu zikir don aljanni ne jila'u bayan an fitar da shi ne yayewa kuma an fitar da aljanni ne mai shi ne jila'u shi ne yayewa kuma sannan a ce kuma zuciya kuma ta zama ta yi ta yi tsara ai abu ne an samu da kila guda biyu ba mai son ka sannan naka shi ne yake yaye tsara kuma ga shi mutumin nan shi ne zanka ne kuma an ce kuma yana tsara a zuciya ai abin ya zama ba zai yi ba shi sai guda biyu sun haɗu kenan hadi illati da fita wannan kuma ita ce ta na gabatar da ita gare ka wa anta daji sai kuma kai da likita na lan ta fa alayka shi filkar da dawo Na'am.
babu wata cuta da take koya a lura da filkar da cikin zuciya babu wata cuta da ta koyan maka kada ga cuta da na buga wata muka ka share wannan cuta alhamdulillah Allah ya share mana Allahumma ya rabbi na mukaffir saboda wannan bai suka da makaranta Allah ya ubangiji ka share shi cikin da shi amin Allah ban kada amin